إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta Allah ya ji kamalan darama idan ba a manta ba jiya mun fara karatu ne a cikin inda malam yake mana bayani game da wal maqsudu min ziyaratil quburi shay'ani quburi shay'ani babban manufa ta ziyartar kaburbura ko makabarta mala ce abubuwa ne guda biyu shi ne fara da abu na farko ya ce amfanuwa da shi mai ziyara zai yi wajen tuna ɗan uwansa da ya rasu da kuma ɗaukar izina na biyu za mu tashi yanzu insha Allah ta'ala mala ya ce naf'ul mayyiti wal ihsani ilaihi bis salami alaihi wa du'a'i wal istighfari lahu وهذا خاص بالمسلم وفي أحاديث malaci dalili na biyu ko manufa ta biyu da yasa ake ziyarta makabarta shine naf'ul mayyiti wal ihsani ilayhi bis salami alayhi amfanar da mamaci kai da kaje ka amfanar da mamacin da kaje ziyartar sa ko kuma mamatan da kaje ziyarta makabartar su wal ihsani ilayhi da kyautatawa izuwa gare shi ta hanyar bisalami alaihi masa sallama wa du'a'i da yi masa addu'a wal istighfari lahu da kuma nima masa gafara mala yace wa hadha khassun bil muslimi amma duk wannan ya keɓanta ne kadai ga makabartar da take ta yan uwanka musulmi banda wacce ba ita ba abinda malaki so ya ce shine bayan kai ka amfana da ziyartar makabarta abu na farko dai ziyartar makabarta ita kanta ibada ce in ka je lada ka samu abu na biyu za ta tunatar da kai lahira abu na uku za ta tunatar da kai dan uwan naka da ya rasu da irin rayuwar da kai da shi lokacin da yake rayu to na biyu shi ma mamace yake kasa da ka je ziyartar sa zai amfana da zuwanka ta hanyar me za ka nima masa gafara a wajen Allah subhanahu wataala za ka yi masa addu'a kai kuma yi masa sallama waɗannan duk abubuwa ne da shari'a ta keɓance su idan mutum ya rasu kowanne ɗaya daga cikin musulmi ɗan uwansa ya je masa insha Allah ta'ala za su je zuwa gare shi neman gafara yin sallama addu'a da abubuwan da duk muka lissafa irin su a baya to anan sai mu fahimci cewa a shi mamaci da yake ƙasa in dai mutum ya riga ya rasu ya bar duniya to kai shi yake da buƙatar ka ba kai ne kake da buƙatarsa ba Allah sa an fahimta abin nufi duk darajar mutum duk girmansa idan har ya rasu to shi aikin da yake yi wanda yake zuwa gare shi ya yanke a lokacin a lokacin kai da kake raye shi shi yafi bukatuwa zuwa gare ka ba kai kafi bukatuwa zuwa gare shi ba abin da sana kawo wannan saboda a wasu da suke gani cewa za a iya roƙa ko kuma a kama kafa da wanda yake cikin kabari ko abin da ya kama da haka to babban abin da za mu fahimta shine abu na farko shi ransa ya banga gan jikinsa idan ma ka roƙe shi ba ji zai ba idan ma kuma ya ji ba iya mai maka zai ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum Allah madaukakin sarki ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir ayar cikin suratul laqab kuma Allah madaukakin sarki yake ce mana wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafiluna Allah ya ce babu wanda ya fi bata sama da wanda yake kiran man la yastajibu lahu wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin kiyama da zai ta kiransa ba zai ji ba balle ya amsa masa sai Allah ya ce wa hum an du'aihim ghafiluna bari ma rabkanannu ne game da kiran da ake musu ba su ma san ana yi ba saboda haka kai da kake raye kai ya kamata ka amfanar da mamaci ba mamaci ya kamata ya amfanar da kai ba malai ce fi ahadithun a cikin wannan abu akwai hadisai da dama malam zai kawo su kamar haka galibin hadisan za mu karanta su ne kawai mu wuce saboda galibi za ku ga mun gabatar da su a baya al'awwal hadisi na farko an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta ta ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana ya khuruju ila al-baqi'i ya kasance kan fita zuwa makabartar baqi ta mutanen Madina fa yad'u lahum yaje roƙa musu Allah madaukakin sarki musu addu'a fasa'alatu aishatu an zalika sai na aisha ta tambaye shi game da wannan addu'a da yake zuwa yau mamata a makabartar baki faƙala sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce mata inni umirtu an ad'u lahum ai umarni aka bani in je roƙa musu Allah madaukakin sarki ma'ana waye bashi umarni kenan shine Allah subhanahu wataala akhrajahu ahmad bi sanadin sahihin ala sharq ash-shaykhain wa ma'anahu inda muslim wa ghairi min tariqin ukhra matulan وقد مضى بتمامه في المسألة في المسألة في مسألة تقري دوغم شاترة الثاني حديث نبي عنها شما دون حديث دغنا عائشة رضي الله تعالى تبتا اغريتا قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi ya kasance كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم duk ranar da ya kasance daranta ne da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake wajenta ya khruju min akhirin laili annabi ya kan fita a ƙarshen dare ƙarshen dare sai annabi ya tashi daga cikin ɗaki sai ya fita fa ya ƙulu ya je makabarta sai ya ce assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minina amincin Allah tabbata a gare ku ya kuma abuta gida na mutane muminai wa inna wa iyakum mu da kuma ku da kuke kwakwance wa matu wa'aduna da abin da aka yi mana alkawarinsa gadan gobe kiyama mu'ajjaluna to ababen jinkirtawa ne abin da Allah madaukakin sarki mana alkawarinsa na hisabi da sakamako da mu je mu riska na kiyama da mu da muke raye da ku da kuke kwance a kabarbara to dukkanin mu za a mana jinkiri zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kayyade zai mana hisabi gaba ɗaya mu ina fata an fahimta ko yawwa wa inna insha Allah bikum lahiquna sai annabi kara da cewa mu ma kuma insha Allah ta'ala muna nan tafe zamu zo mu riske ku Allahumma ghfir li ahli baqi'il gharqat sannan sai annabi ce Allah madaukakin sarki ka ji kan kayi gafara ga ma'abuta wannan makabarta ta baqi'ul gharqat akhrajahu muslim wannan hadisin kuga duk mu gabatar da su a baya أخرجه مسلم والنسائي وابن السني والبيحقي وأحمد وليس عنده الدعاء بالمغفرة رواية إمام أحمد أتكنت رواية باب عند النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه تبت أغريشي كتو اللهم اغفر لآل البقيع الغرقد بابنا أتاس رواية والزيادة له والابن السني كارن ديكي تكين حديث na ahla din da aka assalamu alaikum ahla din nan to shine ya roito shi da shi da ibn sinni al-thalith hadisi na uku an ha shi ma dai daga uwar mumine ce na na'isha da Allah ta tabbata a gare ta fi hadisi ha tawil al-musharu ilaihi qariban a cikin hadisi dogon hadisin ta da muka gabatar a baya wanda malam yace yayi ishara zuwa gare shi kusa kusa qalat tace shine hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kwance ya tashi ya sa takalmansa ya fita ya dauka bacci take tashi ta biyo bayan sa ayan tun hadisin ko to shi ke ishara zuwa gare shi kun ga a cikin ƙarshen hadisin qalat tace kaifa qulu lahum ya rasulullah tace ya manzo Allah idan naje ni ma zan kai wa makabarta ko mamata ziyara me zan ce qala sai annabi ce quli ki ce assalamu ala ahli diyar min almu'minina wal muslimina aminci ya tabbata akan ma'abota wannan gida na makabarta daga cikin muminai maza da kuma musulmai ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين الله مدوكين سركي رحمه ga wanda suke almustaqdimina margaya daga cikinmu wal mustakhina kuma waɗanda suke sun samu jinkiri ba su tafi ba sai daga baya mu kenan da muke rayu wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma kuma da muke rayan insha Allahu ta'ala mana nan tafi za mu zo mu haɗu da ku mu riske ku Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa akhrajahu muslimun wa ghayruhu imam muslim ya fitar da wani hadisi da wani da wani daga cikin malaman hadisi adabi'u hadisi na hudu daga cikin hadisin da suke mana ishara zuwa ga amfanuwar mamaci ga wanda ya je masa ziyara shine an buraida ta kala an karbo daga sahabi buraida yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yu'allimuhum yana sanar da su sahabbai idza kharaju ila al-maqabiri idan sun fita zuwa makabarta idan kharaju ila maqabir idan sun fita zuwa makabarta fa kana qailuhum yaqulu to me fada a cikin su wanda zai addu'a sai ya ce assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimina amincin Allah tabbata a gare kuma abuta wannan gida daga cikin mu'minai da kuma musulmai wa inna insha Allah bikum lahiquna mu ma idan Allah ya yarda muna nan zamu ruske ku antum lana faratun kuku ne marigaya shine shine a ma'anar faratun kuku ne marigaya a gare mu kun riga mu tafiya wa nahnu lakum taba'un mu kuma masu biyowa ne a bayan kuma nan tafi mu ma insha Allah ta'ala irin dai ma'anar wa insha wa inna insha Allah bikum lahiquna as'alullahu lana wa lakumul afiyata ina roƙon Allah madaukakin sarki ya mana afuwa da mu da kuma ku gaba daya akhrajahu muslim wan nasa'i wa ibn majah wa kadhab wa kadhab abi shayba وابن السني والبيحقي وأحمد والزيادتان لهم جميعا حشاء ابن ماجة ومسلما dukkanin ƙararrakan da suke cikin wannan hadisi nasu ne gaba ɗaya banda ibn majah da muslim sune basu fitar da waɗannan ƙararraka ba wa ziyaratu thaniya akhrajaha ibn abi shayba min hadith min hadith ali wa isnaduhu sahih wa isnaduhu sahih wa min hadith salman wa isnaduhu hasan wa kilahuma mawqufun alayhima alkhamis hadisi na biyar wannan hadisi da makaranta yanzu shine hadisin da ina ji kwata-kwata wa makaranta shi a baya ba an abi hurairata an karbo daga sahabi abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atal maqbara faqala yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je makabarta faqala sai yace assalamu alaikum dara ƙaumin mu'minina amincin Allah ya tabbata a gare ku a gidan mutane muminai wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma idan Allah ya da muna nan za mu zo mu riske ku sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kalli sabon sai ya ce musu wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana annabi ya ce na so shine wadittu na so a ce ina ma ina ma na ga ‘yan uwana ko kuma ina ma zan ga ‘yan uwana ƙalu sai sabai suka ce a walasna ikhwanaka ya rasulallah ya manzan Allah mu ba ‘yan uwanka ba ne ba ga shi kana ganin mu ba muna tare da ka ya rasulallah ƙala sai annabi ce bal antum ashabi a a ku sahabbaina ne ina fata an fahimta ku sahabbaina ne tare nake da ku kuna ji na ina jin ku kuna kallo na ina kallon ku amma idan kuna so ku san suwa ne yan uwana wa ikhwanuna alladhina ya'tuna ba'd yan uwana su ne wanda su zo a bayana bayan na wuce mu kenan ina fata an fahimta kun ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana shauki ina ma a ce zai gamu ina ma a ce zai gamu shine autarwa yake cewa ɗaya daga cikin su zai gwammace zai burace cewa ina ma ya bada duk abin da ya mallaka na dukiyarsa da ƴaƴansa dan ya gani ko da sakon ɗaya ne ko da minti ɗaya ne kuma haka ne na fatan fahimta wani in za a nuna ma in zai ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk abin da ya mallaka zai bada shi don ya ga annabi saboda soyayya ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ana faratuhum ala al-hawdi sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace waɗannan yan uwa nawa wa ana faratuhum ala al-hawdi ni ne zan rigaye su zuwa ga tafki ko korama a filin tashin kiyama kamar yadda malamai suke cewa Allah madaukakin sarki zai ba wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi tafki ko ƙorama har guda biyu ɗaya a farfajiyar tashin kiyama take ɗaya kuma a cikin aljanna shi wani alhaudu wanda ake bayani a kansa shine na farfajiyar tashin kiyama wancan kuma da Allah ce inna a'tayna kal kautsar wancan al kautsar din shine malamai suka ce shi kuma a cikin sai an shiga aljanna za a san shi ina fatan fahimta Allah ba mu ikon shan su to shi wannan tafki kamar yadda Imam Tirmidhi ya rawaito tafki ne da Allah madaukakin sarki ba kowanne annabi daga cikin annabawan Allah madaukakin sarki sai dai na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kamar yadda ya fi su falala da daraja da matsayi a wajen Allah to tafkin sa ma yafi nasu tafki ne da girmansa tsawon tafiyar wata guda za ka yi wata guda kana tafiya baka je daga farkonsa sannan ka je ƙarshensa tafkin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kaga ba ƙaramin tafki bane sannan manzo Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce zaƙin sa yafi zuma farin sa yafi madara farin sa yafi madara haka yake duk mutumin da ya sha sau ɗaya ya kwankwaɗe shi to shi da kishirwa har abada ya gama da ita kenan an gama da kishirwa shi sa aina ta baku kissar wata sahabiya da ta sha ruwa irin wannan ita ce wannan wannan mata babar usama dan zaid subhanallah sunan ta kwanta mu to ita ce da lokacin da ta hijira daga garin makka zuwa madina gashi tana azumi a lokacin gashi ita kadai ga rana haka ta yanka sahara ta tafi daga garin makka zuwa madina ita kadai mace don ta gudu da imanin ta zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta je ta tafi ta yi nisa an sha ruwa lokacin sha ruwa ya gashi babu abin da ta mallaka kuma gashi sahara ce babu ruwa gaba babu ruwa a bayan ta inda ta baro tana wannan yanayi kawai sai ta ciwo ta kara daga sama da ta daga kanta sai ta ga wani guga an zuro mata shi daga sama shikenan ta kama guga ta sha ruwa ta ce tun daga lokacin bata kara jin kishin ruwa ba kun ga wannan ai waliya ce kenan daga cikin waliyan Allah tun daga lokacin ba ta ƙara jin ƙishirwa ba Allah ƙara mata yadda to don mutumin da ya sha tafkin nan na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzo Allah ya ce babu shi babu ƙishirwa har abada ba zai ƙara jin ƙishirwa ba sannan adadin kofuna ko abubuwan da aka aje don shan ruwa a wajen adadin taurarin sama haka suke kun ga ashe wanda ya wanda za su sha ruwan da yawa kenan wasu daga cikin mutane annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da kansa zai ba su idan matsayin su ya kai Allah ya samu a ciki to wannan kogiyar nan annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce shi zai riga mu zuwa wajen saboda shi ne mai gida a lokacin shi ne mai wajen shi zai riga mu zuwa wajen ya rinka cewa a taho a taho al'ummarsa a taho a zo a sha a zo a ɗauka a zo a sha sallallahu alaihi wasallam faƙala sai sabai suka ce kai fa ta'arifu man lam ya'ti badu min ummatika ya rasulullah ta za a ka iya gane wanda ya zo bayan ka a cikin al'ummarka tunda ka riga ka rasu ka bar duniya kafin su zo to da suka zo na tashin kiyama kuma mutane ne ga mutanen farko tun daga kan annabi adam alaihissalam har zuwa dan adam na ƙarshe da aka haifa akwai shi a filin kiyama to ta za a iya bambance cewa wani al'umma ka ce da al'umma annabi nuhu da al'umma annabi musa ga annabi isa ga annabi yusuf ta za a iya bambance al'umma ka a cikin su shi ne tambayar da sabai suka yi wa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi qala sai annabi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ara'aytum yanzu kuna gani law anna rajulan lahu khaylun da a ce ɗaya daga cikin kuna da doki gurrun wanda yake mai farin goshi shine daga gaurun jami'i na agar an fahimta shine fari a fuska kenan mutum yana da doki wanda yake akwai fari a fuskarsa muhajjalatun sannan kuma yana da fararen kafafuwa kafafuwansa akwai tsagin fari an fahimta baina zaharai khailin duhmin buhmin wannan dokin nasa yana cikin kuma dawaki wanda suke baka kekirin duhmin buhmin shine baki kuma kirin an fahimta doki ne guda daya a fuskarsa akwai fari kafafuwansa akwai fari sai aka cilla shi a cikin dokuna su kuma gaba ɗaya su baƙaƙe ne kirin zai mahalar ganewa ai da kaji kakali fuskarsa shi kaɗai ne mai wannan fuskar to annabi ya ce haka zan ga al'ummata ma'ana di yawan al'ummar da Allah madaukan sarki zai tashi ranar tashin kiyama da annabi ya ga dan al'ummarsa zai gane shi sallallahu alaihi wasallam to amma me yasa za mu tashi da farin fuska da farin kafafuwa insha Allah ta'ala shine annabi zai faɗa yace qalu ala ya arifu khailahu annabi tambaye cewa ba zai iya gane dokinsa a cikin waɗancan dawaki baka kikirin ba qalu bala ya rasulullah suka ce eh ya manzon Allah zai iya ganewa qala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fa innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min alwudu'i yaquluha thalathan ya ce to al'umma ta su ranar tashin kiyama da fararen fuskoki da fararen kafafuwa mina lubu'i saboda inda suke wanke wani alwalarsu shi ne ta ruwayar ta abu raira yake cewa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar alwudu'i hadisin bukhari da muslim ma'ana hakika al'umma ta za a kiraye su ranar tashin kiyama fuskokinsu suna kyalkyali kafafuwansu da duk inda suke wanke na alwala suna kyalkyali saboda me saboda inda suke wanke wani alwala ina fata mun fahimta shine sabon hadisin Abu Hurairah shi kuma da ya tashi da ya ji wannan hadisin sai ya ce to tunda inda mutum yake wankewa da yake yin kyalkyali idan ya tashi alwala in ya wanko tun daga nan sai ya kai hannun wajen ina fata mun fahimta saboda kyalkyalin sai yi me ya karu idan ya wanko kafarsa sai ya zo hakko har gwiwarsa sai ya zo gwiwarsa saboda kyalkyalin sai ya karu amma shi kaɗai yake irin wani alwala idan ya ware idan a cikin mutane ne baya yi wata rana wani almajiransa daga cikin almajiran sai ya gan shi yana alwala bai san yana ganinsa ba sai da ya gama tsafe ce a wannan kuma wace irin alwala ce abu huraira sai ce dama kana gani na ce ai da na san kana gani na da ban yi a gaban ka ba to sai ya ga masa wannan hadisi sai ce ai na ji annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce duk mutumin da al'umma ta tashi ranar tashin kiyama suna kyallin fuska da kyallin kafafuwa saboda abin da suke wankewa na alwala to sai kara cewa faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al ma'ana duk mutum da ya samu dama a cikin ku dan ya tsawaita wannan hasken nasa na fuska da hasken sa na kafafuwa to ya kara yace to shi ma ni ne nake karawa amma wannan karar abu ne ba magana annabi ce tsira da aminci kara tabbata a gare shi ba shi yasa sai malamai suka ce idan ka tashi alula sai ka wanke inda annabi ya wanke sallallahu alaihi wasallam shine zuwa nan wajen ita ma kafa sai ka wanke iya idan sawu kadai sai ka bar shi wannan hasken ko ka ƙara ko ba ƙara ba zai bayyana insha Allah ta'ala kun ga alula shi abu ne mai falala da daraja kwarai da gaske da Allah madaukakin sarki ya bamu wannan al'umma ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace wa ana faratuhuma ala al-hawdi yace ni zan rigaye su ya ƙara mai tocin magana ni zan rigaye su zuwa ga tafki sai yace ala ku saurara la yuzadanna rijalun minkum alal haudi to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ga musu wata magana mai firgitarwa mai razanarwa yace amma fa ku sani la yuzadanna rijalun minkum alal anil haudi za a kore za a kori za a fatattake wasu mazaje daga cikin ku daga wannan tafki sai mutum ya to a matsayin sa na dan al'umar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai sha wannan tafkin kawai sai mala'iku su fatattake shi sai yi nan ba kai a ciki haka za a yi wasu daga ciki Allah tsare kama yuzadul ba'ir dallu kama yadda ake korar raƙumin da yake batacce yanzu misali idan mutum ya kora dabbobin sa su sha ruwa a tafki sai wata dabbar da ba 'yan cikin nasa ba suka zo za su shiga zai batta ya yake korar ta yake to yadda kasan ana korar baran dabbar da ba a cikin dabbobin mutum yake ba haka za a kori a irin waɗannan mutane daga cikin al'umma annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ana fatattaka su mala'iku suna korarsu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce unadihim zan ranka kira su ina cewa halumma halumma ala halumma ku taho ku taho ku taho ai al'umma ta ne wata bayar ummati ummati al'umma ta ne al'umma ta ne fa yuqalu sai a ce da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare sai mala'iku su ga masa cewa innahum qad baddalu ba'daka ya rasul waɗannan fa ko da da an aiko ka a cikin su amma kuma su sun canza abin da ka zo da shi a bayanka ka lokacin da ka bar duniya sun canza saboda haka ba al'umma ka bane sai a kore su to shine sai malamai suka ce wannan ya shafi abubuwa ne guda biyu mutumin da ya shirka ya ya bar addinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan shi mutum na biyu kuma mutumin da yake bid'a duk sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yazo yace ga abin da za a kai kuma sai ka canza ka kawo naka to ranar tashin kiyama haka mala'iku za su yi mutum kun ga ɗaya daga cikin sharrin bid'a kenan yan uwa sharrin bid'a kenan a ce ranar tashin kiyama tun daga wajen shan ruwan annabi tafkin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an fara koran mutum kamar yadda ake koran banan dabba me zafi haka saboda haka sai mu yi kokari mu tsaya mu kafu kafafon mu su zauna daren dam akan duk abin da annabi tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi zo da shi ma'aikata shi duk abin da ba annabi ne zo da shi ba sallallahu alaihi wa sallam komai kyansa komai yadda nake gani mai kyau ne ko kake gani mai kyau ne baka kai Allah madaukakin sarki sanin abu mai kyau ba shi sa bai ba annabinsa ba shi sa bai aikata ba sai ka bashi sai ka dauke na annabi na annabi ya ishe ka wallahi duk wani alkhairi na cikin koyarwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi duk wani alkhairi da kake tsammani zaka samu yana cikin koyarwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ga hadisai na ingatattu daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ka bibiyo su ka ɗauka kai aiki da aikin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi sai ka tsira duniya da lahira amma wallahi in zaka kirkiro naka ko zaka kawo naka ko zaka yi wa annabi gyara ko zaka ƙara ko zaka rage to wallahi wannan halaka ce ba kaɗan ba halaka ce ba kaɗan ba shi sa tsayawa akan abinda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi zo da shi shine daidai shine daidai shi sa ma yake cewa da u kulla qaulin inda qauli muhammadin fama aminin fi dinihi khamghabiri ma'ana ka bar duk wani zance inda aka ce ga zance annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi to ko zancen waye ka bar shi yace ta za a yi ka haɗa mutumin da yake amintacce a addinin sa shine wanda yake bin annabi da kuma wanda da mutumin da kuma kamar cace yake yi me ake nufi da mutumin da yake cace shine kamar mutumin da zai yi tafiya mutane ne ya ce tafiya guda biyu kowane da akwati a gabansa to ɗayan sai ya samu burodi da kayan abinci da abubuwan da ake bukata dai ya sa a cikin akwatinsa ya rufe abubuwan da su masa amfani a hanya na ci idan ya ji yunwa shi kuma ɗayan sai ya samu akwatinsa sai ya cika ta da ƙasa tawa tafi nauyi mai ƙasa amma tawa tafi amfani mai buredi ina fata an fahimta to wallahi haka aikin da annabi zo da shi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake sauki ne da shi ga kuma lada mai yawa shi kuma wancan sai wahala kuma babu abin da zaka samu haka al'amarin yake yan uwa Allah ba mu dace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai mala'iku su ga masa cewa innahum qad baddalu ba'daka hakika sun canza bayanka walam yuzalu yarji'una ala aqabihim basu gushe ba suna yin rubos da baya da baya akan digadigansu suna barin abubuwan da ka koyar da su suna kaucewa suna gocewa har sai da suka zubar da duk abin da ka zo da shi a bayansu a bayanka fa aqulu annabi ce sai in ce ala suhuqan suhuqan ai nesa da su ai nesa da su ai can da su ai can da su shi ma annabi yanzu baya bukatar su kenan zai ce ai nesa da su ai nesa da su kaga duk tausayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da rahamarsa amma zai ce ayi nesa da mutum kaga aikin da mutum ai ba ba karaman aiki bane to wannan hadisi akhrajahu muslim wa malik wa nisa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad wa ziyadat kulluha lahu illa al akhiratayn fa innaha li ibn majah wa li malik al thalatha al ula ma as sadisa wa li nisa'i al ula wa al thalitha wa fil babi an bashir ibn al khasasiyah a cikin babin da yake bayani game da a shar'antuwar yi wa mamaci addu'a ko kuma amfana da mamaci zai yi da mutum idan ya zaki masa ziyara akwai hadisin da ya zo daga sahabi bashiru ibn al-khassasiya wannan hadisin shi ma mun gabatar da shi a baya in za ku iya tuno shi shi ne hadisin can da annabi tsira da amince su kara tabbata a gare shi ke cewa me yasa ka waye gari kana fushi da Allah madaukakin sarki ina fata an tuno hadisin ko yawa qad zakartu لفظه في التعليق على المسألة الثامنة والثمانين ما ليتي نا أمبتي شي أسكن تعليق إن دني أكم مسألة تتمانين دا تقوس شابي نتريد تلاتين دبيرو عن ابن عباس هكا نكم أكو حديث عبد الله بن عباس وفيه ضعف كما يأتي التنبيه عليه في خاتمة المسألة الآتية ما ليتي سيدي شي حديث عبد الله بن عباس أكو روني أسكن شي كما يدزم فتكر أسكن كرشم مسألة ميزوة بعد مسألة bayan matsalar da ya tazo matsala ta gaba ta gaba gaban wannan kenan ta uku kenan bayan wannan ta bi bayan wannan kenan ba daga wannan sai ita ba wa an umar wa ghairihi hakanan akwai hadisi abdullahi dan umar da wani da wasu sama daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi rawaito hadisi da suke bayani akan wannan matsalar da muke tattaunawa kama bayyanahu al-hafiz al-haythami fil majma kama yadda al-hafiz al-haythami bayyana a cikin littafinsa majma'u dhawaid wamba ulfawa'id ana kuma za mu dakata insha Allah ta'ala sati mai za mu tashi mas'ala ta 122 shine mas'alar da malamin mana bayani akan idan mutum ya je ziyartar kabari menene halaccin karanta alqur'ani akan kabarin mutum idan mutum ya je ziyara shin ya halatta ko bai halatta ba daidai ne ko ba daidai bane sunna ne ko bid'a ne shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala Allah ya sa mu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan je ba ba ka da ne